من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na tasriful izzi a inda matashin karatun namu zai zama al'amuru minan nakis ko? menene nakis? shi ne kullu harfin kullu harfin muntahiyin bi harfi illa dukkan fi'ilin da ya zama yana da harfin illa karke shi ake ce mishi nakis mun banci wannan ko? to afwan yau muna alhamis ɗaya ga watan safar shekar a yashin ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya na amto dubu ɗaya dari hudu da arba'in da uku wanda ke daidai da tara ga watan august a september dubu ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na goma a cikin wannan dare a wannan littafi na tasriful izzi almazidu al'amru minan naqis ko fi'li fi'li amri zamu gani wanda aka fitar da shi daga fi'li naqis to kada mu manta idan kana son ka fitar da fi'li amri kawai daga fi'li naqis cikin sauki za ka zo da fi'ilinka misali idan ka ce da na ko sai ka mai da shi mudari'i yadnu haka ne to yadnu ɗinka dai sai ka shiga mishi da lam za ka ce menene lam yadnu to sai ka share lam ɗinka dama amuri kake so kawo sai ka share lam sai ka share yawon ɗinka kaga zai zanto da dalil ne da nonon ko? dalilin sakina ta taju ila hamzatu waslin shikenan suka zo da hamzatu waslin dama ka kirga amudari da kan ya mudari daya biyu uku ka gano din ka maduma ce ko harafi na uku shikenan suka sami shi damma idan ka ce jalasa yajlisu kaga lam yajlis ko sai mu share lam dinmu sai mu share ya'un kaga jimun ce ita ce a farko targe yanzu sai mu shiga mata hamzatu waslin tunda harafi na uku ka maksur ne sai mu samu hamzatu waslin kasra ijlis ko fataha yaftahu sai mu ce lam ya fita sai mu share lam ɗanmu mu share ya'un fa'un ɗanmu tana da saksifoni ko sai mu kawo hamzatu wasilin yanzu nan tunda harfi na ku yana da fataha dama mun ce idan yana da kasara ko fataha sai mu sa hamzatu wasilin kasara shikenan to yanzu za mu ga fili ne nakis yanzu kun ga da na yadunu udunu menene ma'aunin uzun udunu eh bari ma'auna yadda yadnu haka ko da na ma'auninsa menene fa'ala ko yadnu sai mu ce mene yaf ulu ko yaf ul ne ayi yadnuhu eh yadnuhu nan taharrakatul wawu wa hiya harfu illa fa nukila harakatuha ila ma qablaha sai aka ce kawai fakila yadnu haga yaf'ulu ne ko masha Allah mu lura da kyau dalil din mu shine fa'ul kalima ko nunun ainul kalima harafin illan nan shine lamul kalima ko jamil jiddan to da aka ce udunu me aka share lamul kalima harafin karke ko to me wazanin udunu zai zama ufu shikenan ufu abinda aka share a mazun kalman wannan udunu shine mazun ko tunda ita aka wana wannan shine wazunu ko mizan ma'aunin ufu udunu shikenan ga misali ne ka ce a ta ya a ti mai ma'aunin a ta fa'ala ya a ti ya fi'ilu ko? iti mai ma'auninsa if'i saboda an share lamul kalima ce harafin garke shi kenan kawai kamar idan aka ce jara ko da daidai ki da ta kamar misali sa'a yas'a is'a me ma'auni shi if'a kai barakallahu fiku shikenan cikin sauki zaka lura da me aka share kawai shine malam yace wal amru minha ugzu kun gani uf'u shine ma'aunin ugzu ugzuwa na mutane biyu ko ugzu ugzu na mene ugzu na, na jama'a ne ko to me ma'aunin ugzu uf'u shikenan kawai igzi ugzuwa ugzuna me ma'aunin shi na'am zai zama igzuna if'una if'una ko to mu duba da kyau wannan wawan wucen nan wawan din da muke gani harfi illa ne ko ko ba harfi illa bane ku duba a to yanzu bari mu gane nunin din nan wace irin nunin ce tukuna nunin suna ce ko to saboda haka wannan wawun din wawun jama'a ce harfi illa ne yawwa to ugzuna me ma'aunin shi eh ufuna ufulna alaballan ufulna kunji kunji mauninsa saboda ai ba a share lamun ba yau da a ce an share lamun kalima din ne shi zai zai wuce ufuna an shi yasa ne fara mana allo tukuna kafin mu fara yi a cikin littafi ana ba da lada warmi irmiya urmu irmi irmiya irmina irmina me ma'auninsa if'ilna if'ilna saboda ai ba a share harfin illa ba gashin ya unko Allah saka dalili wardi warda ya irdau if'au if'au shine ma'aunin irdau if'au saboda mene muka ce if'au ba ce if'auna ba saboda annan wannan wacce nan wawu din ai harfin an lamiri ne na jama'a ko kaga an share lamul kalima kenan saboda ka if'au irdai irdaya irdaina wa idza dakhala alayhi nun tawkidi nun tawkidi shiga masa uidatul lamul mahzufa to kun ji a ce can bayan an share lamun sai a sai a dawo da lamun din da aka share fa qultu sai ka ce fa qulta sai ka ce ugzu wanna irmiyanna wardayanna ya zaid sai ismul fa'il wal maf'ul min an-naqis wannan shi ba shi da matsala zaka zo da shi da ma'aunin fa'il ne kawai amma lamul kalima din share ta ake yi misali wasmul fa'il minha gazin gazin gazin kaga asalin shi gazi ne wanda ke shi ne ma'aunin shi menene fa'il din kun gane ko to idan ka ce idan ka ce katibun ba ka tanwini ba to shi wannan gazi wa yawon da ba za ta dauki tanwini ba to sai suka ce alaman yanzu nan tanwini za a yi tunda ya zo da wannan to za a share yawon din ne sai ya zama tanwinin an kaddara shi akan yawon din mahzufa shi yasa kaga idan ka ce idan ka ce gaza gaza gazin wani mai wani mai yaki yaki wannan fa'ili ne sai ka ce fa'ilin marfu'un bi zammatin muqaddara alal ya'il mahzufa alal ya'il mahzufa saboda an share yawon din kun gani so sai zan to raf'an tana kan yawon din ne yawon din ne wacce aka share ta na'am ismul fa'il wa maf'ul min an-naqis ko nan muke ko wa aslu gazin gaziwi gaziwun tunda gaza ya guzu ba mun jawabin ba to gaziwun shine asalin ismul fa'il nasa qalibatul wawu ya'an to saboda zamin din nan da kasara sai aka akai kalbin alqalbul makani sai akai kalbi aka juyar da wancan nan yawon din ta zama wawun din ta zama ya'un saboda kasra li tadarrufi ha saboda ta zo a gefe wanki sari ma qabla harfin da ke gabanin ta zo da kasra kama qulibat fi guziya kamar inda aka yi inda aka yi kalbinta a kalmin guziya sun makalu gaziyatun mace kenan ko li'annal mu'annath far muzakkar saboda mu'annath wani nau'i ne na muzakkar wato wani reshe ne na muzakkar wa ta'u tari'a da aka ce gaziyatun ta'un din nan ta bijiro ne wa taqulu fi maf'ulin min al-wawi magzuwun wannan shine ismin maf'ul din sa magzuwun to nan kun ga akwai wawun guda na magzuwun guda biyu ko to ya kai ta zama wawun guda biyu cikin sauki isin maf'ul dama can ba akwai wawun ba to idan ka zo da kalmar saka ce mag mag zu kun gane sai ka ɗauko wacan nan ok wacan nan wawon ɗin ne ta kalman asalin ko to sai ka zo da wawul jama'a afwan eh shi ne yagzu gaza yagzu mag afwan magzu magzu afwan magzu ne ko a nan mafulin wazani eh wawun din isin mafu ba magzuwun shi yasa sai ka ji ta dama ta akwai harafin illa ya karki ga kuma ma'unin maf'ul shikenan sai a shigar da wawun din nan ta harafin illa cikin ta wawun din ma'unin maf'ul kaman kataba maktub ba ga wawun ba to gaza ya gazu ba ga wawun ba to sai wawun din suka hadu guda biyu shi yasa ka ji da shadda magazin wa min al-ya'i marmiyun ism maf'ul dinsa to kalabul wawu ya'an za a maida wawun din ta zama ya'un wa yuksar ma qabla harfin da ke gabanin ta sami shi kasra li'an al-wawu wal ya saboda wawun da wawun ya'un idza istama ata fi kalimatin idan suka hadu a kalma daya wal ula minhuma sakinatun ta farko ta zanto mai kasra mai dauri qulibatul wawu ya'an wawun din sai a maida ta ya'un wa udigmatul ya'u fil ya'i sai a digama idigwam din wawun din cikin ya'un wa taqulu fi amma mun kun gane wannan marmiyun kun gani maf'ul ko haka ne ko to sai ya zama magzuyun ne kun gane ba ga wawun da yawan sun haɗu ba magzuyun kun bance ni tun da dama isin maf'ul akwai wawun ko mhm to kaga nan ijtama'atul waw wal ya'u ko to anan zayin din tana tazo da zayi mata kasra ne tunda ba wawul jama'a bace kun gane zai afwan na manwiyin ko eh to bara bara sashi marmuyin ne tun da ya maf'ul ko ga shi wazanin kuna gani ban san ana gani ko yawwa kaga maf'ul marmuyun to ka gani nan waka atilwawu waliya wakanat ulahuma sakina fakulibat mene ya'an sai aka mai da ita wacce nan wawun din ta zama ya'un sai aka yi idigami sai aka ce mene marmiyun shi yasa ka ji akwai shadda ya fito ko to Allah ka samu dace to wata fi maf'ul min alwawi magzuwun wa min alya'i mun yi wannan ko wata fi fa'ulin min alwawi aduwun aduwun kaga aduwun ne daga adaya adu ko aduwun wawun guda biyu sun hadu to sai idigamin da cikin da sai a ce aduwun kawai wa min allahi bagiyun kaga asalin shi ma ne menene baguyun ne baguyun ga wawun da yawan sun hadu sai aka yi kalbin wawun ya'an sai aka yi digami aka yi kasara wata kulu fi fa'il min alwawi sabiyun wa min alya'i shariyun ya fita almazidi fihi min naqis wanda aka yi ziyada cikin sa daga fi'ili naqis wal mazidi fihi tuqlabu wawu ya'an shi wanda aka yi ƙari cikin sa wawun din sa ana ƙara za a ƙara ya'un ne li'anna kulla wawin waqa'at rabi'a domin idan dukkan wawun din da ta zo ita ce ta huda kalma walam yakun qablaha madmuman harafin da ke gabanin ta bai da dhamma qulibat ya'an to ita wawun din sai mai da ita ya'un ta kula kan ce a'ata yu'ti ba ga yawan garke ba maksur ma qablaha wa atada ya'tadi mu lura da kyau ya ce mana li'anna kulla wawin waqa'at rabi'atan wa kana ma qablaha madmuman qulibat ya'an ko fataqulu kaga a'ta yu'ti nan ba mu samu wawun ba ita da ya atadi ishtara yashtari to idan muka duba mu koma ita da daga menene ada me mudari shi ya adu ba ga wawun ba to sai aka yi karin alhamza da ta'un to yanzu automatically ita waccan nan wawun din za mu yi ta yawun ne kawai wawun din za mu yi ta yawun ne kawai ya ce idan ta zama ta hudu ko to bari mu gani ko eh walam walam walam yakun kaga ada kaga ya adu ada ko kuma da alif ya adu haka ne ko? madalla to sai aka ce ita kaga an yi ƙarin mene alifun da ta'un ita da to mudari insa automatically ko zai canja ne sai a ce mene ya tadi kun gane? ko yanzu kun ga wawun din an ta mene saboda mene ziyada da aka yi na alifun da ta'un saboda ziyada da aka yi na'am wa haka za kiyasu kulli ma kana ka ina ne muke ne na'am to na gani wastarsha yastarshi ya karɓi rashawa kenan istarsha ya karɓi rashawa wata kulu ma damir a taitu idan da lamiri ne suka ce a taitu ga ya'un ɗin ka tana nan ko wata daitu kaga ya'un ɗin nan asalin ta da wawun ce fa amma saboda gari aka da aka yi sai aka maida ita ya'un wastarshaitu wa kazalika tagazaina wa tarajaina duka saboda ƙarin ne da aka yi sai aka maida harafin illan idan da wawun ne asalin sa to aka maida shi ya'un kawai arabi al-mu'tal lil-ain wal lam na hudu wanda aka sami a harafin sa na tsakiya da na karke duka harafin illa ne wa yuqalu lahu al-lafiful maqrun ana ce mishi al-lafiful maqrun fatakuli sai ka ce shawa kaga shawa kaga ga wa kaga ga wawun ko ainul kalima din hawawun ce harafin illa ce sannan kuma ga karki akwai alifin ko kaga harafin illa ne yashwi shayyan to in kun lura da kyau asalin shi shauyan ne shauyan shauyan to wawun din ta zo wawun da ya'un sun haɗu ya zanto kuma gabanin wawun din akwai fataha to sai aka yi kalbin wawun din ya'an sai aka yi digami kawai mithlu ramayar ramyan wa qawiya ya qawi qawiya ya qawa quwwatan to quwwatan me yasa ka samu shadda a nan gurin saboda yaka wu wu wu ga wawun ko to ga kuma harafin illa a can ga harafin illa karke kun banci wannan ko to nan an yi kalbin harafin illan wawun ce wawun ne fa sai aka yi shadda wa rawiya yarwa rayyan rawiya shine ya koshi da ruwa mithlu radiya yarda fa huwa rayyan wa mar'atun rayya mace ba za ka ce mata rayyan ba namiji ne rayyan wanda ya kushe da ruwa amma mace sai ka ce mata rayya mithlu atashan da atasha wa'arwa ya shayar watan ya kusar da ruwa ka ata da hayya ka radiya kamar radiya ne hayya ya haya hayatan ko hayya shine fi'il madhi din yara yarayar ya rayu kai afwan hayya ya rayu yahya yana rayuwa hayatar rayuwa fa huwa hayyun hayyun ya murayayye ne shi da hayyan da hayyan nan an yi izhari kenan wa kuma hayyan sura ya yuni lafazin hayyan rayayyu ne su biyu kuma zai iya daukan abin nan kabilu guda biyu hayyu fahum ahya wa yajuzu hayyu bi takhfifi hayyu zaka iya takhfifi ma kaman radu radu wal amru ihya ku gani nan ba za a share komai ba haya yahya me amrin sa ihya shikenan ka ard kaman ka ce arda irda radiya yarda irda kun gani da ahya yuhyi kaman a'ta yuhdi bi ainihi ko za zo da ainil kalima din wa haya yuhyi yuhawi yuhayi muhayatan muhayatan wastahaya yastahyi istihya'an didiga dishni istahyi fil amri a amri sai kace istahyi istahyi wa minhum man yaqulu amma cikin laraba akwai wanda sukan ce istahya yastahyi istahi sai su share lamul kalima din ya umba wadhalika alhadfu likathrati alistimal abinda yasa aka share saboda yawan amfani da kalmar sai aka ji kawai ana sharewa kun san yawan amfani da kalma kan sa lokaci a share harafi a ko mu a Hausa ne mana Ibrahim sai aka kuma ana Ibro ka gani salamatu sai kuma na salah salah to duk wannan ana samun shi ko a Hausa ne ma irin wannan al-khamis kama kalu kaman suka ce la adri la adri kaga ba ce ba sai la adri ba da ya'un ko sun share ya'un din fi la adri alhamis na biyar almudal fa'i wal lam wanda fa'ul kalma din da lamul kalma suka zo da harafin illa lafiful mafruq kenan wa yuqalu lahu al-lafiful mafruq fatakulu waqa kaga farkon shi da karke an samu harfin illa alfa'u wal lam kuma harfa illatin kamar ramayar kama rama kaga to waqa yaqi yaqiyani na musanna kenan to yaquna shine jama'a to yaquna an share wani abu ko ba share ba masha Allah me aka share wa lamul kalima jamil sosai kuwa to wata qulu fil amri kan ce al'amarin sa qi wa qayaqi qi wa aya'i i wa li yali li wa na yani ni shikenan fa yasuru ala harfin wahid sai zo bisa garafi da wa yalzamuhu al ha amma fil waqfi idan ka tsaya irin wannan fi'ilin amurinsa da ya zo da harafi guda ɗaya to lokacin tsaya suka zo da ha'u sakti na hau misali kai fatakulu kai ya rajul ƙiya na mutane biyu ko ƙuwa na mutane biyu afiyan ƙu na jama'a ƙi na mace ɗaya ƙiya maza biyu ƙina a mata biyu kai ƙina wata kuli fitaukidi takid wajen taukidi suka ce kiyanna kiyanni kunna to kunna hal hadasa tagayyunun wa kuma abin da ya faru kuna kunna kai afwan kunna kana umurtan mata ne ba kunna akwai abin da ya faru na? a to me kawo da nunin alhanin fi abin nan ne an yi taukidi ne sosai kwa ƙinna to ƙinna fa me bambanci tsakankanin ƙunna da ƙinna dukan su amuri ne eh ƙunna kunna na maza ne kinna na mace guda daya a kunna maza ya zama na mata kunna ba kinna eh mana kun gane ko kiyani na maza biyu kinani gashi na yin tokidi ko wabil khafifa qiyan kunna ay kun kin wataqulu waji wajiya yauja kaman radiya yarda wal amru ija kaman mene irda as-sadis al-mutallifa wal ain wanda fa'un din sunan kalma harfa biyun farko suka zo da harfin illa kayaina kaman kace yaina yaina ne ba mata ba gano wannan filin ba sai harfansu guda biyu na farin da fa'ul kalma da ainihin kalma duka harfin illa ne wannan kafin nan ta tashbihi ce yaina fismin makan sunan guri ne da kuma yawun to sai ga irin wannan ne galibi dai yakan zo ne da wawun da ya'un wa yawmin wa wailin wa la yubna minhu fi'lu haka ne ko ba a gina fili daga wannan watan fili amri asabi al-mutal fa wal ain wal lam to fa wannan shi dukan harfan harfan illa ne wadhalika wawun wa ya'un lismayil harfaini wannan kaman wawun ne da ya'un inda suka zo ismal harfani kaman ka ce wawun wawun kaman ka ce ya'un kaga ai dukkan harfan illa ne to faslun fil mahmuz to an fita mai wahala wannan yana da sauki wannan shine darasin kusa da karke insha Allah ta'ala to tun yanzu dama mun yi magana dirasatun fil ulul qur'an mun yi magana risala mun yi magana kuma mene wannan aya alfusul fi sira fi sira ko to to na fahimta sai kuma matun warqat ko to yanzu yanzu a makafin wannan me za mu sa a cikin su idan mun kammala wannan
malam a kafa sirar a daman ai ya kamata daman wannan ba sabu za ƙara sawa a ai bari ai bari mu je kai wannan zarbin ya isa ba a malam ta ce za a ƙara in mun sa eh eh eh, akwai wata amma ina ganin bari mu bari kawai ma ma ma bugi wani da wata daura a gaba kawai mu yi shi insha Allah ta'ala ko da
A- ka ai malam wannan da aka sha yayi da lamiya ko da da lafiya yayi yayi gaskiya yayi na'am to mu dauko risala
siya da aka ce siya aka ce za a samu
afwan iziya ko siya aka ce za a iziya ko samu mu dauko ta to alhamdulillah yanzu kun ga banda darasi mai zuwa rana wata yau in Allah ya ba mu iko rana wata yau muka yi to jum'a alhamis ta sama alhamis ta biyu kenan za ta zai zama ko za mu fara iziya so falyuballig falyuballigil shahidul ga'iba mun banci wannan ko to Allah ka samu dace idan aka ce mahmuz ga mahmuz nan kalmar mahmuz daga hamza ne hamza kun gane hamza mahmuz shine dukkan fi'ilin da nau'i uku ne dukkan fi'ilin da aka samu hamza tare da shi kullu huwa kullu fi'ilin waka'a ko kuma wujida wujida fihi hamzun to nau'i uku ne akwai mahmuzul fa wanda aka samu alhamza a farkonsa kama mene amara kama mene akala aha na'am iz abaka ila alfulki almashhun abaka ko to wannan ya zama mahmuzul fa sai kuma mahmuzul ain wanda tsakiyarsa aka samu harafin alhamza mun gane kamar ne sa'ala sa'ima zai zama shi a karke ne a yi ehe kamar ne na'am la'iba ainihin ne Eh, a tsakiya sa'ima ga shi nan na'am Hmm? to ra'ima ya yi hali irin na barewa misali to akwai shi kuwa na'am a kawo wani fili wanda yake a tsakiyar shi akwai alhamza fili fili eh, ok to bisa bisa zai shiga to sannan sai wanda aka samu a karke e kaman eto wannan akwai harafin illa ya shiga ja'a bisa fili ne mana fi'il madin jamid ga ga ta isa jamil jiddan ta isa ta isa abu dinar ainihin ne ko fata asallahum allah ran kana da gaskiya fata asallahum ga aya nan to jara'a ko ja- ja- jara'a na'am na'am kan mene kaman mari'a qara'a jamil qani'a wannan ainihin ne qala'a ainin ne mala'a jamil mala'a bada'a jamil yayi wannan shi na da zina da sauki hukumun mahzuf fi tasarifi fi'lihi hukumun sahih shi fi'ilin da yake da alhamza a cikinsa hukuncinsa kamar fi'ili sahihi ne saboda haka ba matsala li'an alhamza harfin sahihi saboda hamza harfi ne sahihi lakinnaha qad tukhaffafu sai dai alhamza za a iya takhfifinta ma'ana za a iya sauƙaƙa ta sauƙaƙawan ko dai ai nakalin harkanta in an yi nakalin ta sai a share ta ko kuma a yi ibdalin ta wawun ko ya'un kamar yadda kuke da kai sanin cikin tajwidi ko kuma ai hazafinta ai iskati to lakin na kakattu kafafu idan waka'at gaira awwalin amma idan ta zo ana takfifinta idan ta zo a wani gurin farko kamar idan ta zo a tsakiya bi isa sai a ce bisa kun gane ko kamar labazin ri'im barewa ko ri'im barewa jami'in shi ar'am bareyi kenan to zaka ji an ce anna muhammadun asali kari'imin ne ka ri'im kun gani sai aka share wannan alhamzan aka ibdalin ta zama ya'un sai aka ce karimin don a rikitar da kai sai ka ɗauka annan muhammadin karimin wallahi abu gisi boye a nan to a nan anna fi'il madin ne a nan fa anna fi'il madin muhammadin zai zama fa'il ka gani alkafin nan sai zama harfu jar ri'im zai zama isin majururin algas ne yayi ayo mana a cikin lirabi a ga'idar lirabi a zai zama karimun ne ma annan muhammadan karimun e ai anna inna suna ma mubtada ne nasu ba kanan ne su suke makabari eh wani zai dauka haka ne Allah ka sa mu dace a mudari'in shi anna ya innu ya innu anna ya innu shine anna ya innu yayi numfashi ko nishi irin na barewa wa aninul marid mugtabarun cikin wannan ahalari ne ko na malam a mana idan ta idza waqa'at ghayra awwalin idan ta zo ba a farkon kalma ba a tsakiya ko a garke kenan sai a sai a canja alhamzan canjin shine na kawo ko nakali ko hazafi ko ibdali ko kuma iskati a jefar da ita hada suna zai shiga mana sosai kuwa ba sai alala fili ba wa alaikum salatullah yawwa to anna nan fili madiniya nan to me hukuncin fili yawwa ya fito to barakallahu fikum na'am na'am kasancewa annaba fara a farkon jumla ya ba eh Allah saka da alheri annabi zuwa a farkon kalma sai dai inna babu yadda za a yi kaji an ce anna a farkon kalma to in kai haka ko kayi kayi tuntube sai dai zama inna kawai inna fatahna laka fatahan mubina innal ladzina amanu wa amilus salihati ka gani sai ji Allahumur rahmanu wudda to idza waka diga da awalin li'annaha harfun shadidun saboda hamza harfi ne shadidun yana da tsana yana da karfi wajen furci min akasal halki kuma yana da fitowa ne ka akasal halk wata kauli sai ka ce amala ya amalu to amala mahmuzul menene wannan mahmuzul fa ya amalu ya amulu kaman nasar yansuru wal amru umul wannan shine fili amalinsa umul amma asalinsa umul ne umul kaman ata ya ati me amalinsa iti kun gane ta ma ku duba cikin suratul ahqaf sai aka ce mene ituni ai asalin shi ituni ne da alhamza ko to sai aka ibdali ituni kowace kira kuma wannan fuskar akwai watan kaga dai gashi gashi kana sarfu ne amma kuma ga kuma hukuncin kirkira na fitan maka bi kalbil hamza wawan za a maida alhamzan wawun u'mun u'mul sai a ce umul ya lal hamzataini idan takata idan saboda su alhamza guda biyu idan suka hadu fi kalimatin wahida a kalma daya saniyatuhuma sakina ta biyun su mai dauri ce wajaba qalbuha bi haraka ma qablaha ya wajaba a juyar da alhamzan din ta kula da harkan wasalin da ke kafinta kaman amana asalin shi menene amana umina umina iman iman kamar yadda aka karanta cikin tajwidi wajaba qalbuha bi haraka ma qablaha fa in kanat al-ula hamza wasli idan ta farko hamza ta wasli ne ta'udu thaniya hamzatan inda al-wasli haka ne ko ta'udu thaniya to ta biyu sai ta zo sai ta zamo hamzatan inda al-wasli sai ta zama hamza yayin da za a sadar idan fataha ma qablaha duk lokacin da ham- da harfin da ke kafin gaban ta yazo- gabanin ta zo da fataha wa hudhifat al-hamzatu fi amma an ji laraba suna share alhamza a kalmomin nan khudh kun ga akhadha me mudari'in shi ya khudhu qiyasi shine a ce ukhudh da alhamza biyu to sai aka ji kuma sun share alhamza din ta ka- hamza ta qata'in din sai suka ce khudh wa khudh bi yadika dhighsan da kuma- da akala ya akulu sai aka ce kul ba ce ukul ba da amara ya amuru sai aka ce mene mur wannan duk duk shadh ne amma fasihan istimalan ala gari kiyasin ko wannan kuma ba ya da- ba ya dace da kiyasin kalman bane kiyasin shine a zo da alhamza biyu ukul ukhudh u'mur amma sai aka ce sun share li kathratil istimal to sai aka ji an share alhamza daya wanda yake ba ya zo da ba ya bi kiyasi bane saboda yawan amfani da kalmar wa gar yaji wa gar yaji'u mur alal asli labazin mur yakan zo a asalin sa matan ma'ana da alhamza guda biyu indal wasli yayin da aka sadar ka kaulihi ta'ala kamar fadan Allah madaukin sarki wa amur ahlaka kun gan shi ko wa amur ahlaka kun ga wannan kaga ya- ya zo da alhamza hamzatu kadayin dinsa amma kuma hamzatu wasl din sai aka share ta mur kawai mur zaka ce eh mur zaka ce da azara ya aziru azara ya aziru da hana'a ya hani'u ka daraba ya daribu azara ya aziru me ma'anar azara hmm? to to ga ruwayoyi da yawa a kowa sai ka hujjin shayi to alhamdulillah to na ga fasara to litu'minu billahi a ba shi bane wannan eh fa'azarahu fasdaghla fastawa wa hana'a yahni'u ya shine ya taya murna ya taya farin ciki kamar da rabe durbi wal amru izil izir haka kuma izar da aduba ya adubu ka karuma ya kurumu izir kuma izar ya sa
a izir ya kamata don mu zarin shi azara ya aziru ne ayi to izir ya kamata ya zama kaman aduba ya adubu ka karuma ya kurmu wal amru udub wasu ala ya sa'alu kama na a yamna unin ma'auninsu ba wal amru is'al wa ya juzu sala ya salu sal ya halasta maka ce sala ya salu sal domin kira ibn kathir ta zuri shi ko wa salman arsalna min qablika min rusulina wa aba ya ubu shine ya komo sa'a ya su'u ya munanta ko kaman sana ya suni ne sa'a ya su'u sana ya suni ma'aunin su da waja ya ji'u ma'aunin su da shi ma kaga shi ma mahmuzin lam ne ko to ka kala ya kilu kaga ja ya jilu daidai ma'aunin su da mene kala ya kilu fa huwa sa'in kaga ismul fa'il nan sa'in mai shi mai munin ta abu ne ja'in mai zuwa ko da asa ya yi mene bakin ciki ya asu menene ismul fa'il din ya asu sa'in sa'i kun gani kaman da aya da u da'in kaman ataya ati atin karmayar mi ramin digasu wal amru iti umarninsa iti inda ka sa ataya ati sai ka zo da lam sai ka share lam ɗinka sai ka share yawon ɗinka cin zai baka iti ko kamar da yadda muka yi minkum man ya kulu to daga cikin ma laraba akwai wanda sukan ce ti ataya ati sai su ce ti da harafi ɗaya ba tashbihan lahu bi khudh sun kamanta shi ne da lafa- da harafin da kalman khudh da awa wa aya'i kaman wa kayaqi ma'unin su da awa ya'i ya kawo ya tattaro ko kaman wa kayaqi ya kare awa ya'wi ayyan masdar kenan kaman shawa ya shuwi shayyan shawa shine ya gasa wani abu haza lahmun mashwiyun me kenan tsire kenan wal amru iwi awa ya'wi awa ya'wi iwi amrinsa na'a yan'a me me umurninsa na'i kara'ayar a wa kaza qiyasu ra'ayar a haka nan qiyasin ra'ayar a lakin al-arab sai dai larabawa kadista ma'at ala ala hafil hamza sun yi ittifaki za a share hamza min mudari daga mudari'in sa fakalu sai suka ce yara yara yani yarauna ina alhamza nan babu alhamza tara tara yani yaraina tara tara yani tarauna taraina na jan- na mata ko tara yani taraina shi ma na mata to mace ɗaya fa na? tari ne ko in ma tara yin na min albashari ahadan fagoli kaga an yi taukidi nan ko to a- a- ara da nara duka dai a za ka yi ciwo za ka yi shara alhamzan za ka muka iya kawo alhamza wata faka fi kitabil mu'annafi lafzul wahida an yi ittifaki wajen na mu'annath wata mace daya inda kai umarni ga kake magana akan mace daya wal jam'i da kuma na jam'i sun yi ittifaki lakinna waznal wahida sai dai wazanin na mace daya tafaina shine taraina taraina tafaina kun gane wal jam'i tafalna na kuma jam'i tafalna domin ka lura can a baya ya ce mana taraina tarayani sai kuma ya ce mana taraina har ila yau fa'iza amarta minhu idan kai umarni faƙulta alal asali sai ka ce sai ka kawo bisa ga asali sai ka ce mene ir'a ki kalla ir'a a afwan ir'a ya zaid kallo nan ya zaidu kalla kaman ka ce ir'a yi kiwo wa alal hadfi in ka share alhamzan ka sai ka ce mene ra Ta. yanzu nan ko ko jami'a ka shiga ka ce ra wa zai san mai mai kake yi wa yalzamul ha to yin ha ustakti na da zumtan garkin safi fil waqf lokacin da ka tsaya nahwu rah raya mutane biyu rau jama'a ko rai mace daya raya mata biyu raina hmm? kallo Eh, da da kara'ani ai da ra'aya gani وبالتأكيد إذا كنت تأكيدي رينا رياني رونا رينا رياني رياني كي ina shakkan wani wani abu da muka wuce can baya kun ga layi na uku din nan tara tarayani tarauna taraina tarayani kuma sai ya saka mana taraina har ila yau to ɗaya tarina ne ya kamata ya zama na mace ɗaya tarina na mata kuma sai ya zama taraina gaskiya akwai tun da na karanta shi na ta kallon shi akwai gyaran wasali gurin nan na farko zai wuce ne yau na farkon sai mu sa shi tarina na mace kenan ita da tarina kaman fa imma tarayinna min al-bashari ahada gashi nan round din ya zo da kasra ko eh na farko tarina na karke shine taraina jam'in mata to Allahu alam wa bil khafifa idan ka zo da nun tawkid khafifa sai ka ce rayan raun rayin fa huwa ra'in watan shi mai gani ne ko ra'iyani ra'una masu gani kara'in ra'iyani ko masu riya ko ra'un wa zaka mar'iyun abinda zaka iya gani something that you can you, you can view you can see it you can view it
shi bari bari she mar'i ba ba zai zama isu mafhul Mm. tamam tamam isa maful mar'iyun shine abin da kake gani something that you can watch you can view it kamar talabijin kun gane shi yasa ake ce mishi menene almar'i kuma zai zama isu ra'ayi eh ra'in ismu fa'il kenan wa bina'an wa bina'an wa bina'u af'ala minhu mukhalifun li akhawatihi aidan idan zaka gina shi da ma'aunin af'al to ya saba masaunin yan uwansa fatakuli sai ka ce ara yuri ira'atan kaji kuma kaga maimakon ka ce aka- maimakon misali kaman ka ce akrama a'azamu yu'zimu i'zaman shi sai ka ce ira'atan ka zo da mene ka zo da ta'un wa ira'an wa irayan irayatan fa huwa murin kaga ba a ce muri ba ko sai aka ce murin an share lamul kalima muriyani muruna wa arat ta gani ko fahiya mur'iyatun ita mai gani ne mur'iyatani mur'iya muriya muriyatun muriyatun wa zaka muran murayani murauna muratun jam'i kenan na mata a mace kai guda ɗaya sai muraya- muratata muratani na mata biyu kenan masu ganin abu ba murayatani mura murayatun wa fil amri ari ari kun gani me ma'anan ari eh duba gani ariya aru ari ariya arina wa bitakidi ariyanna ariyanni arunna arinna ariyanni arinanni wa bin nahyi la turi in kai hani ba la turi karki nuna ko kawo kuma karka nuna kaga sai aka share lamul kalima la turiya la turu la turi la turiya la turina wa bitauki ta'kidi la turiyanna la turiyanni la turunna la turinna na mace dai kenan la turiyanni la turiya la turinanni kun ga jami'i kenan ko وتقول في افتعل في محموز الفا idan an kawo shi da ma'auni ifta'al na mahmuz din wanda harafin farkon sa alhamza ne sai ka ce ital ital asalin sa kaman ikhtar asalin sa i- i- afwan to ikhtara kaga wait- waitala itala ba waitala kaman kakataba kaman iktaba to in Allah ya kama za mu tashi ne ismas zamani wal makan ya za ka shiro sunan guri da sunan zamani daga fi'ilolan to da wannan zai zama kenan mun kammala insha Allah ta'ala sati na sama can sai mu shiga iziya insha Allah na'am na'am ina kenan itala itala Ah, itala to baga an ibdalin alhamzan ya'un ba shine shahid din
اختار ka ikhtara ita i- i- ikhtara ne to idan ka ce ikhtara yaktaru muktarun asalin shi ai akwai alhamza ne a farko akwai hamzatu waslin hamzan guda biyu ne sai aka share da sai aka share da shi ne a wuda Allah ba baki kuma ka daidai Allah ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ba mu kun gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk